نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال قلت ما لا يتي والأحسن أبن ديفشيني أن يقرأ في الصبح بتوال المفصل صلى أصبح شيئا كرنت التوال المفصل أفهم تيسكو وفي العصر والإشاء بأوساط المفصل صلى العصر كما صلى الإشاء شيئا كرنت أوساط المفصل كده وفي المغرب بقصار المفصل صلى مغربا كما شيئا كرنت جير والسورة وبه قال الشافعي مذهب إمام الشافعي كنا وكذا قال ابن المبارك أبناء ابن المبارك شما مذهب شكينا يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل وبه قال أحمد وإسحاق ورأى بعضهم وإن سمع لمنكم سمع غني أن القراءة في العصر كنحو القراءة في المغرب yace abinda za a karanta da al'asar shigen abinda za a karanta da magaruba ne ya karau bi kisarar mafassali ce karanta ga jajjerun surori yurwa zalika an ibrahim an-nakhai mazhabin babban malamin ibrahim an-nakhai kenan wa qala yace tudha'afu salatu adh-dhuhri ala salati al-'asr fi al-qira'ati arba'a marrat wai abinda za a karanta da la'asar shi a ribanya a zahar kamar so hudu mana karatun a zahar ya fi tsawo da suka karatun la'asar ke قال أخبرنا أبو الواحد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة أبو هريرة منظم الله كسنشي رانا الجمعة صلى أصبا ميكي كرنتا ألف لام تنزيل وهل أتى على الإنسان يتعبين منظم الله كي كرنتا كده هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن سفيان وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه بألف لام تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان وروي عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ها؟ ايش يقول؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلته بالجمعة والمنافقين duk abin da manzo Allah yake shi suke daukowa suna karantarwa wannan ita ce sunna in ba wannan hanyoyi muka bi wallahi kowa sai ya kauce hanya kowa ya san sunna ita ce gaskiya to amma ya za ya makara duk da cewa babu makara amma shi ya riga ya bata rayuwarsa shekara 50-60 akan waɗansu abubuwa shi yasa za ka ga sun zo za ka sun san sunna ita ce gaskiya kuma littafin da za su karanta manyan littafai ne kowa ya san littafin musulunci kowa ka san nan ba maliki ne kuma ya san mawatta ga buhari ga mene dai to in ana karanta waɗanda za ka ji ana kawo sunna sunna sunna sunna to su ba sa sun wannan sirrin tana fitowa baki su saboda su za su karya kansu to shi yasa sun san taba sunna din taba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa in suna son su bata ma ba za su ce maka sunna zai ce izala ba wahabi mene da salafi ne ne ce su kawo wani suna su to wannan sunan suke mafaɗa amma sai don kana rike da sunna kai dan sunna kaza ba wanda ke wannan sai yan shi a kadai sune suke fito na fito da sunna an fahimta to ita kuma sunan bayan da za a same ta sai an karanta ta kuma ina za a karanta ta za a karanta ta ne waɗanda suka ɗauko daga sahabban manzon Allah don su ke da hujjar su ce manzon Allah ya ce don sun rayu da shi sun tafi da shi sun dawo da shi suka suke bin shi sallah yanzu duk sallolin da manzo Allah ke yi sun haddace sun haddace mai manzo Allah ke karantawa yanzu da za a tambaye ka da asuba liman wani sura ya karanta ko wace aya ka manta su duk abin da manzo Allah sun haddace shi duka gashi zo suna nuna muna saboda me su daure mu da sunna a cikin cin abinci ne a kwanciya ne a cikin sallah ne azumi ne duk wani aiki ya zama tsantsa na sunna an fahimta to sa'an nan sunna din kai kanka kana danganta kanka da sunna baka san me ce sunna ba ya ake tafiya a cikin sunna dan abu guda zaka kama da me suke dama mutane shi dagaggen wando da gemu ba ka bane ba yanzu kuna ji ana wannan maganganu kuna zancin maulidi kuna zancin dagaggen wando da gemu da menene wani ya zo yana so a cikin kasan makama addinin musulunci yake so ya canza kada Allah ya bashi iko to me za ku ce ma wannan a cikin kasan makka a harami ake canza komai duk abin da iyayensu suka zo suka gina yana so ya rusa duk abin da ya daganci addini kuma ba wanda isa ya hana shi a cikin ku da kuke hayaniya ɗin to ya za a yi kenan sai a yi ta addu'a kada Allah ya ba shi eh abin da kai ka samu ka rike kana ganin shi ne sunna za ka yi ta gadara kana menene yanzu yanzu kuna jara magana gemu da dage gen wando eh an daina ko to wannan sun fita cikin sunna ne matsalar ta tashi nan kenan ko ta fi karfin kowa ta fi karfin kowa sai an zo an shimfiɗa littafin a ja baki a fasa ko ka ja baki a ja maka baki ka fasa ko ka ja baki a fasa yau da gobe shekaru ɗari haka ake yi amma a zai mai da komai hayaniya surutu zage-zage raddi kowa na sai kafa kansa kowa na sai kare kansa kowa zai iya kowa zai iya wannan amma mecece sunna ya ake bi sunna fa ba kungiya bace ba duk wani suna da ka gani ya tsin kungiya yanzu ne ake son sunna a maida ita kungiya a cikin Kano ko a cikin Najeriya ko ina ana sa maida ita kungiya to ta zama kungiya to ba sunna ba ba ahli ba, ba sunna bace an fahimta in kana son sunna tafiya zaka yi kana bin me manzon Allah ya ce kuma an san littafan sunna su zaka yi ta kai kawo a ciki kana karantawa sai ka ga aikinka duka ya canza ya dawo yadda suke faɗa an fahimta eh sunnar manzo Allah ba a wasa da ita kungiya ɗaya ce take fito na fito da sunna amma dukkan su kowa yana so ya suka a cikin ka ba zai ce ba zai kira wannan suna ya ma suka ba shi dauki su wani suna ya baka yace ai ba wahabiye ne wahabiyawa to wahabiyance inda ma aka kirkiro suna so su hana wannan yaro yana so ya hana wahabiya ne izala ne salafi ne menene ne sunan nake to sai a kawo sunan nake a dora ma mutum to sa na sai a ta fada amma ba za su yi ce saboda yana rike da sunna bar mu ja da shi ba wallahi za su karye fili kowa zai gane shi mana za su ja da manzon Allah ke an fahimta wayannan su ne sunna ke kuma sunna ba kungiyanci bane ba kungiya bace ba shiga ake ko a fita ba kowa je yana nuna shi aika za a sun mai da abin kungiya da shiga da da mene da mene amin babul qira'ati khalfal imami babin da yazo na yin karatu bayan liman mana ana sallah kana sallah bayan liman za ka yi karatu ko ba za ka yi karatu ba wa man qala la yakrau idza jahara al imamu da kuma wanda ya ce in liman na karatu a bayyane kai sai kai shuru ba za ka karanta ko fatiha ba to za mu ji abinda malamai suka fada a cikin insha Allah قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي أه؟ mene me ya faru ne face ko sola شيء قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال تفيد har aka je kan sahabi yace sahabi yace shine ubadatu ibn samit as-sahabi al-jalil yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subha manzo Allah yayi muna salla sallar asuba ma'ana muna salla bayan manzo Allah sallar asuba don Allah wannan ba daraja bace ba duk wanda yake nemi ya raba shi da wannan darajar bai zalunce shi ba yayi mishi adalci kuwa ya Allah zai kyale shi ba zai kyale shi fa saqulat alaihi al-qira'a sai karatu ya masa nauyi falamman sarrafa kala mana yi masa nauyi yana karatu wayansu mana karantawa ana shigo mana yunazi'u suna jayayya suna su ma suna karantawa yana shiga cikin karatun shi in sarrafa kala inni arakum taqra'una wara'a imamikum ina ganin kuna karatu bayan limamin ku qala qulna ya rasulullahi i wallahi sai muka ce i wallahi haka ne muna karatu bayan limaman mu qala sai manzo Allah ce la taf'alu la taf'alu illa bi ummil qur'an kada ku karanta sai dai fatiha kadai fa innahu la salata liman lam yaqra biha saboda bab la salata liman lam yaqra biha ko bil fatiha qala abu isa hadha hadithun hasan abu isa ce wannan hadisi hasan ne warawa az-zuhri hadha al-hadith أما محمود بن الربيع عن عبادة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة باب صلى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جواند بكرن تفاتحة با وانا عام النبا كاو كي كتيني كو ربايا لمن كي كو منيني با وهذا أصح قلت ما ليتي في هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم wannan hadisin akwai dalili da yake wajabta karanta fatiha in kana bayan liman jaharar imamu au asarra liman karatun ko yake yi ko ko bayyane yake yana bayyanawa ne don abin da ya zo kenan ba a ce in yana karanta bayyane ko koyi ba ba in kana bayan shi ba ka da sallah sai ka karanta an fahimta qala akhbarana abul hasan ash-shirazi قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أقيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وتصلى لمنذ الله مسلما ينا بين كراتو لإلى صلى سيجي ويبو فقال سيجي hal qara'a ma'i ahadun minkum alifan dazu dazu nan dayan ku akwai wanda ya karatu a cikin ku fa qala rajulun na'am ya rasulullah sai wani ce eh ha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni aqulu mali unaza'ul qur'an yace me yasa ake jayayya da ni a cikin alqur'ani ina karanta su ma suna karatu qala yace فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءات من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم daga wannan magana to sai suka dauki ga in ana karatu bayyane ba za su karanta ba su suka dauka makan su wannan ko ala abu isa hadha hadithun hasan wa ibn ukayma اسمه أمارة ويقال أمر بن أكيمة وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يهنا سنة بيهنا سنة سنة سكدينا تنة منذ الله يفدوا أن مغنى وليس في هذا الحديث ما يدخل على مر القراءة خلف الإمام yace wannan hadisin ba ya zama wa hujja hannu wanda yake cewa kar ai karatu bayan liman li'anna abu hurairah huwa allazi rawa hadha alhadith saboda me yace ai abu hurairah shine ya rawaito wannan hadisin wa qad rawa abu hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas abu hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man salla salatan لم يقرأ فيها بأم, الك... بأم القرآن فهي خداج دون ديك صلى من صلى صلاة كو wanda ya salla salatan kowace irin salla ce lam ya fiha bi ummil qur'ani bai karanta fatiha ba a ciki fa hiya khidajun wannan sallan tawayayya ce tawayayya ce fa qala lahu hamilul hadith wanda yake yaje yake rawaito wannan hadisi sai ce ma Abu Huraira inni ahyanan akunu wara al-imam ya Abu Huraira to ai wani lokaci ina bayan liman ne ni ma mumi ne ya zan yi kala yace iqra'aha fi nafsika yace ka karanta ko da a cikin zuciyarka mana mazhabin Uhri Abu Huraira dole a karanta Fatiha ko da a zuci an fahimta qultu malan yace kad ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun ƙari juna ilimi minas sahabati wa tabi'ina faman ba'adahu daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu haka tsarin musulunci yake ko kana so ko baka so ko da daɗi ko ba daɗi sahabbai su ne tabakatul ula sai tabi'ai sai tabi'u tabi'ina har aka zo kan a'immatul mazahib imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbali da sauran malamai da baka san su ba kuma ba su gaza waɗannan ba haka aka tafi dukkan su manyan malamai ne kuma dukkan manyan waliye ne duk wani waliyi da ka sani wallahi bai kama kafan waɗannan ko da wasa bai taɓa kama kafan imam malik ba waliyi ba ne waliyi ne ko ba waliyi ba ne wanda ake ce mishi imamu daril hijira imamu daril hijira kowa ya san darajar sa ai to sai dai in kuna da wani wata ma'ana da kuke ba wali mai kaza da kaza wajen ku shine wali wanda bai kan wannan ba ba wali bane to kuma wannan ya shaurar ruwan ku gare ku abinda dai ake so mutane su fahimta shine abinda kake so ko baka so ko kanka gani baya canza hakikan al'amari baya canza hakikarin al'amari an fahimta abinda ake so ka fahimci abinda yake daidai faman ba da hunfil ƙira'at halfal imam sun ƙari juna ilimi dangane da karatu bayan liman fazahaba jama'atun ila ijabiha waɗansu malamai suka ce wajibi ne sawa'an jaharar imamu au asarra sawa'an liman ya yi karatu magarba ce ko isha ko asuba dole ka karanta yurwa zalika ana umara cikin manya-manyan malaman da aka rawaito wannan wajen su ne umar sahabu tabakatun sahaba ke da an umara wa usmana wa aliyin wa ibn abbas wa mu'azin wa ubay bin ka'abin kaga aji su manya-manyan sahabai ke turakun ilimi ke turakun addini turakun ibada ke وبه قال مكهول to an gama da tabakar sahabbai an dawo bayan su tabi'ai kenan ko wa huwa qaulul auza'i wa shafi'i wa abi thawr fa in amkanahu an yakra yace wa'annan suka ce dole a karanta to sa'an nan kuma shi suka ce in zaka iya karanta fatiha don ilimai ce Allahu akbar ai zai shiru ya karanta du'a ul istiftah ko to ai shiru yake yana bayyana ne ko a boye yake yi in za ka yi karanta fatiha wannan lokaci sai ka karanta ko ku a a yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin zai shiru kafin ya kama sura wannan shiru ika ce in za ka yi karanta fatiha a wannan lokaci sai ka karanta fa in amkanahu an yakra fi sakatatil imam wa illa qara'a ma'ahu yace in ka samu daman yin wannan sai kai in ba haka ba a'a ka karanta liman na karanta kai ma kana karantawa mazhabin wayannan kenan ko da wa'yansu su da yawa wadda haɓa ƙaumin wa'yansu malamai kuma suka ce ila annahu ya karau fi ma a sarrar imamu fi hilkira'a wala ya karau fi ma jihara suka ce eh zai karanta fatiha amma a zahar ne da la'asar karatun da inda ake surrancewa kenan amma magarba da isha da asuba ne inda ake karatu jaharan ba zai karanta ba sai ya shiru liman in kira karatu liman ya ya isa masa yuqalu huwa qawlu kaga yace yuqalu wannan mazhabin ana cewa huwa qawlu abdullah ibn umara mazhabin ibn umar kenan yurwa zalika an urwata bin zubair yace ana yurwa sigatu tamrid ana rawaito haka daga urwatu bin zubair wal qasim bin muhammad ai ga al qasim ibn muhammad an sauko daga sahabbai kenan wa nafi ibn jubair wa bihi qala zuhri mazhabin zuhuri kaga da yazo ce wa bihi qala zuhuri amma wace yurwa nan akwai jazm can akwai sigatu tamrid wa malikun وابن المبارك وأحمد وإسحاق وهو قول للشافعي يجي وانا كمود وانا مذهبي ne shafi'i الشافعي yana da qaul ya fadi wannan nan ya fadi wannan nan lokacin da yake yake Iraq mazhabin da ya gina fata wanda yake yi duka da ya dawo Masar ya ga yadda al'amura suke tafiya sai yadda ya ciccanzo yanzu fatuwi da yawa to shi yasa suka ji a ce Imam Shafi'i fil qadim Imam Shafi'i fil jadid saboda ba goyon baya suke nema ba ba kudi suke nema ba ba neman yardan mai mulki suke ba a'a me ya gani me zai faɗa ya samu tsira wajen Allah da ya zo ya ga cewa ai daga Masar ya ga yadda al'amura suka canza ga kaza kaza yadda ake yi to sai ya canza fatawowinsa da yake yi da in can tsanani yake yi to ya sassauta a nan in can sakacin sassauci ne dan sai mana ya dai canza su ba sa jin nauyi su yi fatawa yau gobe su ga abin da ya fi su bar na jiya su kama na yau wannan ba wata matsala ba ce a wajensu me suke nema gaskiya suke nema ka yabe su ko kar ka yabe su ko ka yi kaza ko ka yi kaza saboda karantarwa suke yi suna da sana'ar da suke yi ko suna da hakuri ko dai sana'a ko hakuri da kaɗan ba malamin da ake bashi kudi sai dai in albashi an fahimta to sai aka zo rayuwa ta zo duk dukiya ta koma hannun 'yan siyasa da 'yan kasuwa shi yasa kowane malami yake so ya sa riga shi ma ko ci abinci mai kyau ko ya sai mota ko dole dole ya yi sassauci ya zaɓe shiga karkashin wa dole sai ya shi karkashin shi in ba ka ba za a in ba ka ba sai dai ya haƙuri sai ya haƙuri yana kallo ana hawar mota yana kallo wannan ya aure yana kallo wannan ya sayar wani ana mana iya masu kudi na abin nan shi sai dai ya hakuri to in ya hakuri kuma yana sa riga mara kyau kuma wannan zai shaurare shi eh saboda me saboda rayuwa ta zama sai masu kudi har malamai ma sai masu kudi to shi yasa bar a bi kudin a nemo a samo su samun su kuma bayan da za a yi ba kasuwa kake yi ba baka da kasuwanci baka noma eh ma kace zaka yi noma hana ka su da yi sai su hana ka yin noman ka je ka kwanan yunwa za ka yi noma ka yin ka tsaya kan kafafunka sai su hana dole ka je ka shiga karkashin wani tun da malamai suka zamo suna rabawa ne da masu mulki ko 'yan kasuwa ne ko masu siyasa ne ko menene dole a samu wannan al'amura da kuke gani ana ciki fa dole ne wannan ba yadda za a yi imamu malik almajirin shi gaba karatu ya koma masa ya aiko mishi ya imamu imamu da hijira imamu malik mu Allah ya rufa mana asiri kana da bukatun kuɗi mu aiko maka yace a alhamdulillah muna gode ma Allah watakila rannan ma ko bashi da tefanin ran saboda girmama ilimi da girmama addini da mutunci shi yasa ba wanda ya isa keta musu haddi baka isa ba za su faɗa maka gaskiya ko me za ka yi kuma daga baya sai ka yi yanzu gaskiyar na faduwa yanzu gaskiyar za ta fadu eh dole dole rayuwar ta zama haka wahu qawlul lishafi to mazhabin na farko ba sai ka dole ka karanta ko liman ya bayyana ne ko asirce ke ko a bayyane ke dole ka karanta mazhabi na biyu suka ce in bayyane yake ka kokar ka karanta in koye yake sai ka karanta to mazhabi na uku wa zahaba qaumun ila annahu la yaqra'u ahadun khalfa al-imami suka ce babu wanda zai ba za a karanta komai ba bayan liman sawa'un asarra al-imamu aw jahara ko liman yayi karatun boye ne ko ya bayyana ya bayyana ne yurwa zalika an zaid ibn thabit wa jabir yurwa zalika an zaid ibn thabit wa jabir sigatu tamrid kenan malaman hadisi suna da ka'idodi cikin tafiyar su in kana karatu kai ka ka san me suke nufi amma me ji ba takila ba zai san abin da suke nufi yurwa zalika wai me kenan da Hausa ana rawaito zalika ana ana amma in yaka zuka ce mazhabin wane kenan tabbas kenan ko wa yurwa an ibn umara idza salla ahadukum khalfa al-imam fa hasbuhu qira'atu al-imam yace ana rawaitowa daga imam abdullahi dan umar cewa in mutum na salla bayan liman to karatun liman ya wadatar da shi wa bihi qala sufyan ath-thawri wa ashabur ra'ayi mazhabin sufyan ath-thawri kenan da malaman ahnaf an fahimta malaman ahnaf su yace man su man qara'a khalfal imam muli'a fihi natnan wai duk wanda ya karatu bayan liman za a tsaya doyi a baki su suna da tsanani fada akan haka a cikin sallah ahnaf suna da ɗan matsaloli kaɗan su wajen su nutsuwa da kidal ce ga suna sallah ne a gurguje su za mu karanta mazhabin su insha Allah su wannan matsalolin ya zama musu rigima واحتجوا بحديث ابي هريره ما لي انازع القران mecece hujjar su manzo Allah ce mali unaza'ul qur'an qultu wa zalika mahmulun inda al-akhdhi ala an yajhara ala al-imam ya aka ce ai wannan ba hujja bace mali unaza'ul qur'an me ka wannan liman na karatu kai ma kana karatu a bayyane liman na bayyana kai ma kana bayyanawa amma in liman na bayyana kai kana karantawa sirrin za ka yi jayayya da liman karatun ka zai shiga cikin karatun liman ai ba zai taba yiwuwa ba ko isa ba hujja ba ce ala ayin yujhara ala al-imam bi haythu yunazi'uhu al-qira'a wa dalilu alayhi ma ruya ne imran ibn husayn anna nabiy allah sallallahu salla bihim adh-dhuhra wa tarana manzo allah ya musu sallan azhar falamma infatala da manzo allah ya salla bi salla ya juyo qala ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la wane ne cikin koyi karanta surati sabbih isma rabbikal a'la fa qala rajul sai wani mutum yace ana ni ne fa qala alimtu anna ba'dakum khala janiha ai na san ɗayan ku ya ja da ni ya shigar da ni ya shigar da karatu su a cikin karatu na wannan duk ana magana ne kan in ka karanta ka bayyana ya shiga cikin na liman an fahimta amma za ka karanta sirrin ne fa dole ka karanta wal muhalajatu al mujazabatu wa hiya qaribun min qawlihi naza'aniha wa aslu al khalji al jarabu wan naz'u ka'annahu yanza'u min lisanihi qala akhbarana abu al hasan al shirazi an yi masa mazhabi uku ko dole ne ka karanta amma sirrin in yana bayyanawa ba za ka karanta ba in yayi sirrin za ka karanta ko yana sirri ne ko bayyana ba za ka karanta ba an fahimta wanne ne almazhabun raji a karanta karantawa karantawa قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وترى من زو الله يفتو متانينا صلى وقد علت أصواتهم بالقراءة وقد علت صوته هو أصواتهم أصواتهم وانا ناكرات وانا ناكرات وانا ناكرات فقال سيما زو الله صلى الله عليه وسلم يتي إن المصلي يناجي ربه tabbas mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne falyanzur bima yunajihi bihi ya zabi ya zabi abinda zai gana da ubangijin shi da shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an wala yaqra aka ce ko wala yajhar wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an shi yasa suka ce in ka zo liman ya sallar magarba ko isha ka samu yin surkawoyi ana sallar ya ka Allahu akbar shi kama karatu a'a la ya jihar ba duk malabajin bil qur'an sai kai karanta yanda zaka ji ma kanka sallar ka tayi amma in ka daga muryar kana yi wannan na tasbihi wannan na karatu alqur'ani wannan ma'ana ka rikita musu lissafi kenan an fahimta qultu wa kazalika sunnatu fil qira'a yace haka sunna a cikin karatu wa fi kulli zikrin yati bihi khalfa al imam da duk wani zikiri da zaka zo kana bayan liman in kana yi ne ka ji da kanka an yusmi a nafsahu ba sai ka yi ji da makocinka ba fa ka ji da kanka wala yaglib wala yagliba darahu kada kai kana wanda ke kusa da kai kana bata mishi kana shiga mishi da karatu ka cutar da shi kenan qala sha'biyu idza qara'ata alqur'ana in zaka karanta alqur'ani faqra qira'atan tusmi'u uznayka kai karatun da za kana karanta kana ji kunnin kana ji amma ba za ka cutar da na kusa da kai ba wa tufaqihu qalbaka fa innal udhna adlun bayna al-lisani wal qalbi hadha hadithun da'ifun jiddan an ga yadda ake tafiyar da ilimin kenan ha to yanzu ana magana kenan kan waɗanda suka iya karatu a yi wanda suka ce a yi wanda ce to wanda ba zai iya fatiha ba fa ba zai iya karatu ba fa babu ma yujzi'ul ummi wal ajami min al qira'a al ummi wanda bai iya karatu ba al ajami wanda yake ba balarabe ba to ishi kuma dole yayi sallah ko sai ka zama balarabe ko sallah na larabawa ne kawai ko dan sallah ba za ka yi ba sai ka haddace fatiha ka haddace surori yana musulunta yanzu aka tada ikama sallah ta kama shi ko bata kama shi ba to ya zai قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمر اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث قال حدثنا وهب ابن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أكرموا لك سيدنا جابر بن عبد الله الله كرم سيداتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن خرج علينا منذ الله يفتهمنا صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن الواو واو الحال نحن ضمير المنفصل مبني على الذكر نحن مبتدأ mubtada ke to ina labarin mubtada nahnu mubtada naqra'ul qur'ana naqra'u fi'lul mudari' marfu'un litajarrudihi min an-nas wal jazimi wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatir yarji'u naqra'u nahnu القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصب لمؤمن فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كوننا نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي أتكم أقوي wanda ba balarabe ba sa'annan kuma akwai a arabi balarabe kawai wanda bai koyi karatu ba tuko faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce iqra'u ku karatu fa kullun hasanun duk yana da kyau wasa yaji'u aqwamun yace ku karatu da yana da kyau in ba ku ba wani lokaci zai zo za a samu ɗansu mutane da yuqimunahu kama yuqamul qida wa yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu zaka ga suna iya karatu suna menene da menene amma gaggawa suke da alkur'ani a ba su kudi a ba su mulki a ba su menene ba suna yi ne don lahira ana ji amma lokacin bai kai ba tukunna ko ya kusa ko ya kai hada wallahi karfe gaggawar rantsuwa mana قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو ألين اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع, وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يزو وجمع الله صلى الله عليه وسلم رجل بالنكرة وينزو أكيد مسلم مبهمات القرآن مبهمات الحديث رجل ثم لما حديثي كما أن القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة يسو يسو بنت كالسي وانا رجل نواني يسو باك سونان شي دكومي دكومي رجل نواني سي ما لما حديث يسو بي رجل نان دا أكتي واني يسو باك سونان شي سو أكي تيما مبهمات القرآن أقول لتافن دا أكي سوما أيكين دا سكي كيما أتي akwai mubahamatul qur'an sai ka sai shi kaje ka ajiye gida kana karatu duk inda aka ce waje a rajulun qala rajulani qala kaza kaza kaza sai a ce maka ai wani da wani ne a baka sunan shi da sunan mahaifi iyayensa qamat imra'atu wata mace ta ce ja'at imra'atu ila nabi sallallahu alaihi wasallam duk mubahamat ya ce ita ce wacce yar ruwa da yar duk kowanne da ilimi ne kowanne babu abin da babu ilimin da mutane suka sha wahala kan shi kamar ilimin hadis littafai na ana ce mubhamatul hadis mubhamatul qur'an duk wata matsala da ke cikin ilimin hadisi da ke rikici malamai sun kawo shi sun littafi ma aka yi a ciki ke kan karanta ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani shay'an to ya zaka yi da shi ya manzo Allah ni ba zan iya koyon alkurani ba abinda zan iya dauka fa'allimni ma yujzi'uni ka sanar da ni abinda zai wadatar da ni in nayi sallah sallah ta tayi amma in ce in koyi alkurani ba zan iya ba dama me kenan kar a bata lokaci ko kuma duk matsala ta je wajen manzon Allah to an gama da ita shi yasa daga zuciyarsu suke fitar da komai su faɗa manzon Allah na murmushi ya yi murmushi na mai mana gyara zai abinda Allah ya aiko shi zo ya yi gyara kuma ya yi gyara har ya gama ya tafi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni abinda zai wadatar da ni na yi sallah sallah ta ta yi ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah abin da aka ce mishi faɗa kenan in yi haka sallarsa ta yi ko ba ta yi ba amma kai da Allah ya hore maka ka dace alkurani in ka yi wannan sallar ta yi amma shi fa addinin musulunci kenan sai an koya ma sai ka iya an fahimta to shi sai ce qala ya rasulullah hadha lillah ya manzo Allah ai wannan din da ka koya min na Allah ne me yana wa a ciki سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بنا الله ne to ni fa me irara bona qala sai manzo Allah ce qul kace Allahumma arhamni wa afini wahdini warzuqni to gana ka ka roki Allah ka roki Allah ya jin kanka ya baka lafiya ya shiryar da kai ya azurta ka ba shi ba ya samu nashi ba da shi kenan falan ma kama kala haka za biye da da ya tashi sai ya rike su haka waɗannan ba zan kara komai ba a kansu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma haza faqad mala'a yadayhi min alkhairi qultu mala yace alwajibu fi salati qira'atul fatiha abinda ke wajibi a cikin sallah mutum ya karanta fatiha fa in lam yuhsinha wa yuhsinu ghayraha min alqur'ani fa alayhi an yaqra'a sab'a ayatin min ghayriha wai in mutum bai iya fatiha ba amma akwai waɗansu ayoyi da ya haddace su a cikin alqur'ani to sai ya karanta ayoyi bakwai maimakon suratul fatiha kenan فإن لم يحسن من القرآن شيئا فعليه أن يأتي ببدلها من التسبيح أم بزي إيوان نمبكما سيئا سيكاو التسبيح والتحميد كما أمر به صاحب الشرع كما يد صاحب الشرع يفعل تواكما زي زي تي آآ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم ya ce abu huraira ya kasance yana musu sallah limami yana musu limanci fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a duk sa'an da ya harka zai zunkuya zai dago sai yayi kabbara fa idan sarafa qala ni idan da sallah sai ce wallahi inni la ashbahukum salata bi rasul salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan ku na fi ku kamanta sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wajen mu ba ba eh باب التكبير عند الركوع توشيك هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك إمام مالك بن أنس قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن القمة والأسود عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر يتي منظر الله حقيقي سيدنا أبو بكر ما حقيقي سيدنا عمر ما حقيقي وإنن كلمة سوني سكي دفن مسو تشيو أجل زكاتنسو da an kira manzo Allah shi abubakar sai umar kira manzo Allah sai abubakar sai umar dubara a shafi duka a zubar da su ya so a nuna ma Allah yadda zai ya soke ya shafe wancan hukuncin da ya yi musu radiyallahu Allah ya dada su sun yadda da abin da Allah ya ba su ya so ya zo ya bi maganar ku sai zai ke nan isa hadha hadithun hasanun sahihun duk musulmai sun tabbatar kenan tun da kaji a ce an yi sallah bayan manzo Allah bayan abubakar bayan umar bayan manzo Allah wane ne limami ba musulmin da ya kiya kowa ya bi shi haka umar haka usmanu haka aliyu قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير, بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن, عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة شياج سيدنا أبو هريرة يقول ينا فدرتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم manzo Allah ya kasance in yana tsaya yana sallah in zai rukuyi sai kabbara ثم يكبر حين يرفق سألنا زي تقول قرقوي سي كبرا ثم يقول سمع الله لمن حمدها سألنا يفرون كلمة حين يرفق صلبه من الركعة لوكا تندي تقول قرقوي ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد كذا تفصيل ga abin da zai fada inda yake dagowa in ya dago ya tsaya yana su kuma ga abin da zai fada ثم يكبر حين يهوي سأل يكبر إن زي سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه إن يدعو يكبر ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس yana بالتفصيل abu yanzu abu huraira bai san manzo Allah ba kenan bai lazimci manzo Allah ba kenan bai koyo daga manzo Allah ba kenan bai karatu wajen manzo Allah ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن هجين عن الليث قلت ما لا يجي اتفقت الأمة على هذه التكبيرات al'umma baki ɗaya sun yi ijima ittifaki akan waɗannan kabarura da kabaru da da ake yi wannan takbirat ko bai yi jam'i kabar barki wahiya sintani wa ishiruna kabiratan sintani wa ishiruna kabbara ashirin da biyu ne fi arba'i raka'atin in raka'o'i hudu za a yi wa kulluha dukkan kabara da kabarbari din sunnatu illa takbiratul ula sai takbiratul ihram ita ce rukuni aka ce farilla fa innaha faridatun la tanqidu salatu illa biha farilla ce in ba a yi ta ba sallah ba ka shiga sallah ba wasunnatu idza arada ruku'i to yace yanzu zai koya ma sunna in za ka yi ruku wasunnatu to wannan magana sunnatu sunnatu da shi tace ba sa san suna tana fita bakin su dan suna rusa kansu kenan wasunnatu idza arada ruku an yabtadi at-takbira qa'iman wai sunna in za ka yi ruku'i Allahu akbar shekaru su kai waya mudduhu hawiyan Allahu akbar ka fara kana tsaye sa'adan karasa kana ruku'i wa kazalika fi sujudi haka zaka sujudi Allahu akbar sai kai limaru ya rabi hurara anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru wa huwa yahwi wa in kana fi sanadihi da'fun amma kana yukabbiru wa huwa yahwi dole sai an koyi lugar arabiya fa kana yukabbiru wa huwa yahwi ina irabi wa huwa yahwi الواو والهال هو ضمير المنفصل مبني على فتح في محل رفع المبتدا هو يهوي فيل المضارع مرفوع كذا كذا كذا كذا كذا والجملة من الفيل في محل نصب على الحال أي حالة كونه يهوي معنى حال كسنتي وش ينامي ينامي وقال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم التكبير جزم والسلام جزم قائدة تلك اللغة العربية باء تسياوا da wasali kalmar Allahu akbar ba haka bane ba amma an tsaya zaka yi kace Allahu akbar ba a tsayawa da motsi ai haka daidai ne ana tsayawa da motsi ana tsayawa da motsi a'a amma in zaka wuce Allahu akbar Allahu akbar cikin amma tsaya zaka kace Allahu akbar shi ke ba za ka ce allahu akbaru kuma ka sai abu kayi gwarin ce ya'ani layu maddani wa layu urabu akhiruhuma ba a jan su kuma ba a yin irabin karshe suka ce allahu akbaru bal yusakkan wai mai kenan eh dauri to in aka daura mutum yana motsi don aka daura shi ba zai motsi ne fa yaqulu Allahu akbar wa la yurfa'u ra ina ba na wa la yurfa'u ra ba zai ce Allahu akbar wa qala abu hurairah hanfu salami sunnatun هل فهمت قال ابن المبارك لا يمد لا يمده مدا kada ja shi ta kuma in tsayuwa za ka yi to gashi yadda aka faɗa larabci kenan ko don an ce fannahau wal lugatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijal la min al-kutub dole ka je wajen malaman da suka lokaci ya shiga ne yayi dole ka je wajen malaman da suka san ilimi ka koya a wajensu amma za ka ɗabi kudinka ka je kasuwan kurmi ka je ka sai littafai ka zo ka cika gidanka ko gungunku ko menene kana karanta da kanka to wallahi shirme za ka yi ta yi barna za ka yi ta yi ba yadda za saboda za ka karanta kuskure ka fahimci kuskure ka je ka fassara kuskure to balle ma an babu tsarki da tsafta a cikin zuciyarka zuciyarka akwai nukura yesu za ka tafi ba abin da zai tafi an fahimta shi yasa imamu suyuti ya faɗa ga ce fannahau wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub ka je wurin malamai su karanta da kai kar ka je ka zauna ka karanta da kanka don ka iya larabci kaɗan ka je kana ganin kai ka iya komai kenan akwai abubuwan da sai ai ma bayani an bayyana eh tomar hakim ko eh ai kowa san tomar hakim ko eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Thank you.